أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 23 ga wata na rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 30 ga watan goma miladiya ta 2021 da izinin allah wannan zai zama darasi na shidda a cikin littafin al'aqidatu as-safariniyatu mun tsaya baiti na 40 baiti na 53 wanda yau za mu tashi baiti na hamsin da hudu insha Allah ta'ala bayan abin da ya gabata wanda malin ya mana maganar shi akan abin da ya shari sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kasancewar wani abu ne wanda tunanin mutum ko hangen shi baya sawa ya iya gano cewa kaza suna Allah ne kamar yadda tunanin mutum da hangen shi ba zai iya fahimtar cewa abu kaza siffar Allah subhanahu wata'ala bane ba dole a wajen gane miye sunan Allah mecece siffa ta Allah subhanahu wata'ala sai an koma zuwa ga alkur'ani mai girma to sannan kuma an koma zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma bangaren hadisan ma sai an tace da kyau hadisin da ya tabbata ya tabbatar da sunan Allah a lokacin da tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala to amma an samu alfirakun dalla bangarori wanda suka bace wa hanyar daidai me yasa suka bace saboda sun hakkama hankalinsu a cikin sunayen Allah da sifofin shi aka samu mu'tazila da sauran kungiyoyi wanda suke na bid'a ne malike cewa a yau bayani zai kasance akan yace faslun fi dhikri al-khilafi fi sihhati imanil muqalladi a malikin cewa wannan fasali ne wanda zai bayani akan ambata sabani da aka samu fi sihhati imani a cikin ingancin imanin mutumin da yake muqallidi ne wa ake cewa muqallidi idan ka ce at-taqlid malamai suna cewa huwa qabul qawli al-ghayr min ghairi dalilin ka amshi maganar wani ba tare da ya baka wata hujja ba aka taba ka ce lahiya wani sai ka ce wani ko kuma wani wani amma ba dalili ya baka ba to kai wannan a dangance da wannan mutumin kai kana kallada shi ne mana kana kwaikwayon shi ne sannan shi wannan takalidi kuma kamar yadda za mu zo mu gani malamai sun kasa shi kashi akwai takalidin da yake abin zargi akwai kuma takalidin da yake babu laifi mutum zai iya kallada wani saboda matsayin shi ya kai a kallada shi kenan wannan babi malin zai mana bayani ne akan cewa matsala wadda tana da mahimmanci za ka samu malamai ahlul kalam malamai masu mazhaba na surutu da maganganu falasifa waɗannan mi suke cewa akan abin da ya shahi imanin muƙallidi da za ka ce muƙallidi kamar misali yanzu da yawa daga cikinmu misali kawai tashi kai a gidanku ana sallah kawai ka ci gaba da yin sallah ko ka tashi daga ana azumi me hukuncin imaninka kuma aka baka labarin wasu abubuwa kawai sai ka yarda aka ce akwai mala'iku akwai kaza akwai kaza akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari akwai wane ne ga sanan abubuwa da yawa wanda kayi imani da su amma ba tare da ka kai zuwa ga wata martaba ba wanda su ahlul kalami suke ambata ba me hukuncin imaninka malike cewa anan kahimu shiga zuwa ga abiyat baitutukan da ya kawo yace innahu la yajuzu taqlidu fi umuri al-aqidati malaman kalamu suke cewa wai baya halatta mutun ya yi taqlidanci ya koyi wani ko kuma kawai a bashi labari kawai ya yarda a cikin harkar da ya shafi aqida suka ce bal la budda min an-nazari wal istidlal bil adillati al-aqliyya suka ce ba hawa makawa su ahlul kalam biye madogara su hankali su suna hakkama hankali a cikin komi kawai duk abin da ya taso hankali za a sa a gaba shine zai gano ina ka sa gaba daga su suna sanya kenan abin da yake wajibi na farko an-nazar mutum ne dubi zuwa ga al-adillatil aqaliyya dalili wanda yake da hankali me yasa suka ce li anna al-adillatil aqaliyya indahum tufidu al-yaqin su malaman ahlul kalam adilla dalili na hankali shine abin da suke tabbatar da shi a matsayin yaƙini ko kuma a yau duk imanin da muka akwai abubuwa da yawa wanda labari ne aka ba mu ko muka yarda malike cewa amma al'adillatu sam'iyya amma dalili na saurare a wajen ahlul kalami su wannan ba alisani da shi a cewa da me yasa kai da azabar kawai ka ce ai saboda Allah ya ce manzo Allah ya ce a su ba da su ba su dole hankali ya yi tunani har ya in kayo wannan al'amari to a lokacin tukun aka yi imani su a wajensu to kuma an samu da yawa suke jingina kansu zuwa ga musulunci wanda suka ɗauki wannan manhaji ya zama to hankali kawai suka sa a gaba me yasa falasifa suke kore Allah suke kore duk abin da ba gani saboda suna ga hankalinsu bai riski wannan abin ba to shi yasa anan malam daga farko da ya ambata abiyat na farko da ya ambata yana raddi ne akan waɗannan mutanen suka ce amma adillatu sam'iyya abin da ya shafi saurare ne za a biya ne da adillatu sam'iyya malam ce hiya adillatu shar'i dalilai na shari'a alqur'ani da hadisi ai daga saurare ne zakai ko ka karanta su suna ga ba karanta zakai ko ka saurara ba ka fara bincike da kwakwalwarka har ka fahimci gaskiya ka kai labari ba za ka kai ba kamar da so musu kai ba akwai da aka zo turis za ka yi hankalinka dama ba a bukatan ma ya yi wani bayani saboda hankalinka kashashe ne akwai abubuwa da yawa na imani wanda la alaƙa talahun bil aqli ba su da alaƙa da hankali to malike cewa waɗannan mutane ولذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. لكن دuk mutumin da zai imani. dole ya ɗauki manhaji na kalle-kallen abubuwa wanda har zai kai ya hararo wancan abin da imani to su a lokacin tuka ka samu imani malai ce kaga wannan magana tasu wa hadal qawlu la shakka annahu batil magana ce rushashiya wadda batta da alaka da addini ko ta kusa ko ta nesa me yasa malai ce li anna umur al aqidati aghlabuha aw kullaha min umuri al ghaib allati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai al'amarin da ya shahi aƙida mafi yawancinsu ko dukansu ma ya ce al'amari ne na gaibi wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala kai zaka taɓa ga mala'ika da kai imani da shi to wani irin hankali ne za ka yi za ka yi amfani da shi har ya kai ka zuwa ga gane cewa akwai mala'ika ka shiga rikici za ka yi ta ƙayyata Allah da manzan shi ƙarshe kuma ka tare a kahuri kawai malacin wal aqlu shi hankali wa la ya tawassalu ila umuril ghaib ba yanda za a yi kai zuwa ga al'amarin da yake gaibi abin da yake gaibi ne hankalinka bai isa bai kai ka wannan wajen yace wa innama yu'tamadu ala akhbari shar'i allati nazalat biha al-kutub ana dogara ne kawai akan abin da ya shahi gaibi akan dogaro akan abubuwan da addini ya sabkar a matsayin addini yana ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka ne wannan shine bayanin da su waɗannan malamai suka yi da haka malam al-imamu safariri anan daga farko da su zai fara suke cewa su ahlul kalam suka ce wa kullu wa kullu ma yuqlabu fihi al-jazm fa man'u taqlidin bidhaka hatm suka ce wa kullu ma yuqlabu fihi al-jazm duk abinda ake buƙatar al-jazm fihi tabbatarwa da yaqini akan shi su malamin ahlul kalam suka ce fa man'u taqlidin anan fa an hane ka akan ka kwaikwayi wani babu da ce kwaikwayo me za ka yi sai kai amfani da hankalinka har ka fahimci wannan abu ba kuran da za ka fahimce shi ɗaya daga cikin magabata irin waɗannan mutanen sai isko shi suke jayi akan samuwar Allah subhanahu wataala sun zo sun zauna sai ke cewa to kahin mu fara bayani da ku ya ce zan ba ku wani labarin wani abu da ya faru suka ce me ya faru ya ce wani jirgin ruwa ne daga gaɓar ruwa kaza ya taso a cike da kaya ya keto wannan ruwan ya zo wannan bangare kuma ya sabke kayan da suke saman shi suka ce haba malam kakari na hankali ba ya za a ce bai da matuki ya za a ce ba wanda ya dora kayan ya za a ce ba wanda ya sabke ya ce ku yanzu ku da hankalin ku kuka ce duniyar nan da take gudana da tauraruwa da rana da dare da sanyi da zani da damuna da wane ne duka ku ce ba mai gudanar da shi haka kawai yake tafiya wallahi waɗannan bayan Allah Allah ta taimake su a dalilin haka suka yi imani to haka suke mutum sai ya ɗauki wani manhaji kawai ɗora maka shi ta wahaltar da kanshi kuma ƙarshe kawai mutane zai yi mali ce to su a tunanin su fa man'u taqlidin an hana ka kwaikwayon wani a cikin haka fi zaka a cikin wannan abin da yake na aqida suka ce hatmun dole ne kar ka taqlidanci ga kowa abinda za ka yi shine kawai ka ɗauki manhaji na tunani da hange-hange da wane da haka fahimci abin da yake gaskiya ne shi ne suka ce wa kullum ma yi ƙulabu fi shi da jazu duk fa abin da ake buƙatar kat a kan shi faman ku takalidin to an hana takalidi kwaikwayon wani a ciki bi za ka a cikin wannan al'amari hatmu hani da aka yi a kan takalidanci wani abu ne tabbatacci za ka kar wani ya yi takalidanci ga wani a harkar imani in ji su ahalul kalami to wannan shine abu na farko da malai ambata mana ana to shi kuma taqlidi kala biyu anan muhammad salih al-fawzan yake cewa wa taqlidu ala qismayn yace taqlidun bi ma'ana al-ittiba'u wal iqtida akwai taqlidanci aka ce taqlidanci shine bin mutun ido a rihe ba tare da gamshashshen bayani ba kuna makamancin wannan kace kawai kai abinda wane kawai shi za kai malai ce kala biyu akwai na farko wanda yake da ma'ana na al'ittiba'u wal iqtida zaka bi wani zaka yi koyi da shi bi da koyo malai ce wa hadha yakunu iqtida'an bi ahli al-ilmi wal basira malami ne wanda al'ummar duniya sun tabbatar da cewa yayi karatu sannan kuma sun tabbatar da cewa akwai wani guzuri na tsoron Allah tare da shi ba mai san duniya bane ba ba mai san ba mai san rai bane ba ko kuma ya zamanto ba rungurungu mai zama annabi Allah ne allazina yazuzu taqliduhum bala yace wanda ya halatta ai akoyo su wal iqtida'u bihim da bibiyan abinda suke yi idza kanu ulama muhaqqiqin in suka zama to malamai sannan kuma masu kalailece abu da tabbatarwa ba magana suke aka abin da yake shakka ba ko kuma tsammahani malice li anna yusufa alaihi salatu wassalam qala annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ya ce ai ni na bi kaga bi dai a nan takalidanci kenan wace hanya ce bi millata aba'iya ba a tafarkin mahaifana su wane ne annabi ibrahim annabi ishaqa annabi yaqub to shi wa annabin Allah bin shi ake ido arhi ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimci hikimar ko baka fahimci hikimar ba in ka bi shi ba za ka tabe ba shi yasa Allah ya bayani cewa in tuti'uhu tahtadu in kuka mishi da'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai kun shiryu babu wani kace nace kawai in kun yi da'a kun shiryu shi yasa yace man ata'ani dakhal janna to irin wannan takalidanci zakai bi zakai idan ka arhe kuma ba za ka ba za ka yi nadama akan haka nan ba yake cewa ma kana lana an nushrika billahi min shay'in shi annabi yusuf yake cewa na bi tafarkin mahaifina ibrahim da ishaq da yaqub yace baya halatta a gare mu musanya wa Allah subhanahu wataala kishi a cikin bauta to kaga irin wannan takalidanci bai da matsala faliqtida'u walittiba'u idza kana ala haqqin fa innahu sahihun wa haqq duk in zaka bi wani in dai akan abin da yake daidai ne babu sarrai babu kaza to wannan babu wani matsala akai to amma akwai amma taqlidu bi ulama'id dalal malai ce amma kaga takalidanci bin malumai wanda suke taftahiya a tafarki wanda yake na bata ka bi su idon ka arihe ka ce ai malam wane ya ce malam wane baya daga cikin masadirut tashri'a malam wane baya daga cikin abin da ake lissafa shi a matsayin cewa ai an ana kafa hujja da shi ko kuma a ce waye ce a ce ai malami ya ce ni na ce alhalin mutane sun bauta wa Allah fa tun shekaru da yawa kuma Allah tabbatar da cewa ɗan aljanna ne ko malam wani na bayana kenan in zai yi bayani da sunan addini dole ne dole ka dalili malik yace al-iqtida'u bi ulama'i ad-dalal yace fala yajuzu baya halatta yace la fi amri al-aqidati wala fi ghayriha ko a harakan aqida ko a harakan fiqh ko a harakan menene ma malik yace bal hadha huwa at-taqlidul a'ma wannan shine bin abu ido a rike kuma iya daga cikin abin da ake samu a yau da yawa kaga mutum ya sa wani malami gaba kawai yana ga malami da kamar annabi duk abin da ya hudi mishi kawai daidai ne bai zai bincika ba adina bincike ya gane cewa miye ingancin wannan abin da ake hudi ya tabbata ko bai tabbata ba ubangiji subhanahu wataala ya bamu labarin irin waɗannan za a samu watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha Allah ce ba su labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu fansalaka min sai yayi kaman yadda ka san maciji yana silba ko kadangare yayi silba silb ya wuta daga cikin wata shi ta asali ya bar wannan kumsar to haka wannan mutumin in salaka min ayati la yuta daga cikin ayoyin Allah wattaba hawa sai rika bin abin da zuciyar shi ta raya mishi in yayi magana son zuciya ce in yayi shiru son zuciya ne an yi aikata son zuciya ce in ya bari son zuciya ce ba uwan shi da Allah ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma in ka jayo aya sai irisa maka ita wannan su ne ulama'ud dalal kuma akwai su a cikin al'ummar ne wanda hamuhu duniya gure shi duniya kawai gure shi kar ya ji kumya a duniya in harakar yamma Allah ƙarya ne ba wani abu ne a wajen shi duk mutumin da zai zauna rika shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba wallahi hukunci shi hukunci irin waɗannan malamai babu wani wanda za a ce gawa ne ya giga a ce kawai shi ma ya zama wani rukun daga cikin rukunan da ake kawo hujja da shi a cikin musulunci babu shi ko da kaga cewa malam wani yayi kaza to menene hujjar shi ka kula da kyau ka kasa ka tsare ka sa ido kar wani ya dora ka saman wani abin da ba haka nan ba sai kun je gobe kiyama ku rika tsine ma juna tsaka a gaban Allah subhanahu wataala kuma shine abin da yake faruwa daga mutum ya ce a ai tunda malam wani haka haka nan ka bincika menene dalili alhali an waɗi maka wannan hanya hanya ce mai matsala ana samun wanda zai sa rigar ta musulunci da rigar ta malamta ya yi karatu ma watakila amma ba Allah ba ne a gaban shi yanzu irin sihirce-sihirce da ake da tsubbace-tsubbace da ake suwa suke shi wani kaso daga cikin waɗanda suke tsammanin su san addini a cikin sihirin da za a haukata wani ba tare da wani wani hujja ba amma wani kurciya bar garinsu amma wani kaza yayi kaza amma wani kaza yayi kaza a sa mace ta mallaki mijinta sai abin da tace in tai magana sai dace sadaqallahu alazim bai da iko ya tanka wani zalunci kai wani zalunci kuma duka rasulun me alamta yan dole mutum ne a hankali taqlidi harakan addini ya wuce harakan da zaka zo ka saki ragaman shi kawai haka nan a zaka taqlidanci idan annabi ne zaka bi shi ido rihe malami da kuma ka riƙa bibiyan abubuwan bidika da dalili da komi abin da ya tabbata a cikin dalili ka aikata abin da bai tabbata ba shi kenan in mujtahidi ne haka inda zai ijtihadi yayi ku yayi kuskure wannan tsakanin shi Allah ne sai ya samu lada ma kai kuma kai ta kanka to wannan shine abin da malai ambata anan cewa lalle ulama'u dalal wanda suke bin tafarki wanda yake na bata dan mutun yayi takalidanci a gare su to wannan kuskure ne mai girma wa kullu ma yutlabu fihi aljazu duk abinda ake bukatan yankan shakku akai kakkat faman taqlidin to an hana taqlidanci bi zaka a cikin wannan haraka hatmun dole ne kamar taqlidanci amma nan magana ce ta ahlul kalami kenan in haka nan ne wa imanin da yawa babu shi tunda su imani dole sai ka bibi abin kana kallo kaza kaza har ka kai inda zaka samu gamsuwa a cikin zuciyarka ce abin haka nan ne to ba koran da za ka gamsu to malaka ta li annahu la yuktafa bizanni lidil haja fi qawli ahli alfanni su ahlul kalam din nan da har yanzu magana su ce malaka kawowa yace li annahu saboda shi al'amarin yanda yake la yuktafa ba wadatuwa bizanni a haraka akan tsammani kawai idan wani kake bi kaga kamar tsammani ne kake amma in kai ne ka bibi abin a manajinsu kawa da kawa har kai kana kallo kai tunani kai wane ne har kai musulin wannan ka kan inda ya kamata a kai to kaga yaqini kenan gare ka a manhajinsu suka ce li annahu la yuktafa bizanni ba za a wadatu ba game da abin da yake zato ne ya ce lidil haja a wajen dukkan mutum ma'abucin hankali fi ƙauli ahalil fanni a cikin maganar ma'abuta wannan fanni to wannan ahalul kalami kenan su abin da suka kai a kai cewa lalle in dai ba wannan tunanin kai ba za ka kai zuwa game ba samun yaƙini shi kuma al'amari na imani suka ce ba a buƙatar azzannu a cikin shi malai ce haza kulluhu fi istilahi ahalul kalam waɗannan baitun guda biyu gaba ɗaya a cikin bayani ne na ma'abuta alkalam ma'abuta zance inda hun al'umuru salas a cikin wajen su akwai wasu abubuwa guda akwai abin da suke cewa a shakku akwai azzannu sannan akwai alyakiyu duka wannan mataki mataki ne mataki na farko a shakku ba ka suke cewa duk abin da ka gani kawai kai shakka a kan shi ka ji ruduwa ka ce wannan hannun kana ce a shi ma ishakka ba ka falasifa suke ba to wannan shine mataki na faɗi kenan in ka zama to kana shakka a kai sai ka kai mataki na zato tsammani eh la'alla haka ne la'alla ba haka ne bane daga nan kuma sai ka taka ka kai mataki na al-yaqinu kat shi da malaka ta amma shakku idan ka ce shakka fa huwa at-taraddud bayna amrayn la murajjah li ahadihima al-akhar shine taraddudi ko kwanto a tsakanin abubuwa guda biyu wanda baka rinjayar da wani akan wani ba amma ka ce azzannu kuma huwa taraddudu baina amrayn arjah min al-akhar kana tunani akan abubuwa tsakanin abubuwa guda biyu amma kafirin jayarwa zuwa ga bangare kaza idan ka ce al-yaqinu kuma shine ash-shay'u alladhi laysa fihi ihtimal laysa fihi ihtimal wala taraddud abinda babu babu kokonto akai babu tsammani akai to in ka kai wannan lokacin shine imani a wajen ahlul kalami kenan kawai a yi ta lissahi lissahi a yi ta bincike wannan magana ahalu kalami ce kaka ɗauke ta mali ce waƙila waƙila ya fi jazmu ijma'an bima yuqlabu fihi inda ba'd ulama waƙila wasu daga cikin malamai sun faɗi cewa mali ce hadal qawlu huwa sahih yanzu wannan magana da za a faɗi maka ita ce gaskiya wace magana ce yace yakfil jazmu ijma'an yakfi ya wadatar aljazamu samun sakankancewa da yarda ijma'an da ijma'in malamai bima yuqlabu fihi game da abin da ake nema a cikin imani gaba daya inda ba'dil ulama a wajen wasu daga cikin malamai to wannan kuma shine daidai idan Allah ce maka abu kaza an baka labarin cikin Qur'ani dole ka yarda abu kaza zo a cikin hadisi dole ka yarda ba ta zaka yi ba a sai nayi bincike na gano me zaka binciko ba abin da za ka binciko in kuka binciko na mutu bata ne eh binciken da za ka yi inda ya tabbata ka fahimce shi a yadda yake to wajibi ne ka yi imani da shi ai shi yasa ahlul kalami suka yi ta samun matsala bangaren da ya shafi imani sai a ba da labarin wasu abubuwa sai su ci a su tunaninsu da hankalinsu da hangensu da lissahinsu bai kai zuwa ga wannan abu ba naka babu shi da ya su kore shi to malai ce waqila yakfi aljazmu bi ijma'an bima yuqlabu fihi inda ba'd ulama sai ce faljazimuna bin awamil bashari fa muslimuna inda ahlil asari faljazimuna waɗanda suke da kat min awamil bashari daga cikin gama garin mutane fa muslimuna duka su musulmai ne duk wanda za a ce Allah ya ce manzala sallallahu alaihi ya ce kuma ya yi imani to wani shi kenan musulmi ne musulmi ne a wajen suwa inda ahlil asari a wajen ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne abinda mazalla ya karanta ya huto ya ce musu aya kaza ta sabka su yi imani da shi a ce hadisi kaza su yi imani da shi wanda shi ne abinda yake wajibi a cikin harkar da yake imani ba kawai zato da tsammani ba a ce a ka kalli abin ka yi tunani a kan shi har ka kai matakin samun yaƙini a lokacin kan imani ka ga tabbas akwai matsala to wannan shine abin da malai ambata mana game da sabanin magabata ko kuma sabani da aka samu akan abin da ya shahi imanin mutum yana nan ko baya nan dole sai mutum ya irin wannan tunani tunanin to zai kai zuwa ga imani ko kuma a aka ce mushi Allah ya ce manzon Allah ya ce yayi imani wannan shine imani to wannan na biyu shine imani shine malai ya ce wa qila yakfi al-jazm ijma'an bima yutlab fihi inda ba'd al-ulama an faɗa cewa ya wadatar tabbatar da imaninka tabbatacce ne ijma'an bima yuqlabu fihi game da abin da aka nema a cikin imani inda ya tabbatu ai kai imani da rukunan musulunci rukunan imani rukunan wahimta to wannan imani ka tabbatacce ne faljazimuna duk wanda ya yarda da waɗannan abubuwa na abinda aka ba da labari a cikin ƙur'ani da hadisi min awamil bashari daga cikin gama garin mutane fa musulmi na waɗanda musulmai ne inda ahalil asali a wajen ahalin suna wani jama'a kenan imani yana tabbatuwa ta hanyar allah ya ce kaza ka yarda manzala sallallahu alaihi ya ce kaza ka yarda sannan wannan abun ko hankalinka ya amsa ko hankalinka kar ya amsa dole ne ka yi imani da wannan al'amari saboda shi imani dama wani abu ne wanda yake jarrabawa ce da ƙalubale su da suka sa hankalinsu a ciki sai da kone abubuwa da yawa yanzu misali azabar kabari suka ce ko ni'ima ta cikin kabari suka ce a babu ita ya za a ce wannan kabarin ɗan ƙarami wanda da aka zo sa mutum masu rukuna shi ne a kai kuma ku ce an buɗe shi iya ganin shi mala'iku sun zo ta ina suka shiga kaga me yake hana nan hankali amma kuma shi ma da yake wannan tunanin ba akwai abubuwa da yara suke faruwa a cikin rayuwar shi wanda bai gansu ba bai san inda suke ba kuma ya yarda akwai su ina hankali shi yake yana ya gwada shi ba zai gudu ba bayan da zai hankali shi gudu ana ba da labarin wani malami yana so ya kore wa yara Allah ya ce musu wannan menene suka ce kaza ne wannan menene kaza ne wannan menene kaza ne sai ce musu to ina Allah yake sai ka ce babu shi shi kan babu shi to an akwai shi kuma ina yake sai wani ɗalibi yake ce malam ina da tambaya aka ce to bismillah ya ce miye wannan iri yadda zamsu ɗariƙa da malamin yake ya ce kaza ne miye wannan kaza ne miye wannan kaza ne ya ce ina hankalin malam yake aka ce ina yake aka ce a babu shi ce kenan malam bai da hankali shi kenan malam bai da hankali to kaga ba dole ba sai ka gani akwai abu da yawa ka tabbatar da akwai shi amma ko baka gane shi sai abin da Allah ya so ka gani shine abin da za ka gani to da imani yana nan a tabbace ba dole ba sai an yi biye-biye irin na falasifa na ahlul kalami cewa sai an biyo an yi nazari an yi tunani an kakkalli abubuwa har a kai zuciya ta kai matakin da za ta yarda to ku a lokacin ayi imani a wannan ba imani bane ka lura da arkanul imani mana rukunin imani mafi yawancin su abinda baka sani bane baka gansu ba kaga na farko al-imanu billahi imani da Allah na biyu al'imanu bil mala'ika imani da mala'iku al'imanu bil kutub dama dama littahi sannan kuma al'imanu bil yomil akhir imani da ranar lahira ta zo ka ganta ba ganta amma ko dole kai imani in kace baka rawa kuma ka kafa ce to wajibi ne mutum ya imani abinda aka ya tabbata gashi nan hadisi ne ingantacce ko kuma a gashi nan aya ce a cikin alkur'ani bayanin tallahi yayi to wannan wajibi ne mutum ya imani babu zancen wani a hankali na wane ne hankali na kaza hankali na kaza mali ya ce albabu sani babi na gaba fil af'alil makhluqati a cikin ayyuka wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta amma anan muhammad bin salih usaimin yake cewa abin da ya kamata a ce fil ashiya'il makhluqa a cikin abubuwan da Allah ya halitta ba ayyukan da Allah ya halitta ba to a cikin wannan babi malam zai mana magana akan halittun Allah subhanahu wata'ala cewa lalle dai Allah mai girma da buwaya shi halicci komi malam ce wasairul ashiya'i ghairu zati wa ghairu mal asma'i was sifati makhluqatun li rabbina min al adam wa dhalla man athna 'alayha bil qidam wasa'irul ashiya'i mal yace sauran abubuwa kowa menene yace ghairu zati banda zatun ubangiji wa ghairu mal asma'i was sifati banda sunayen Allah banda sifofin Allah subhanahu wata'ala makhluqatun gaba ɗayan su halitta ne halitta ne Allah ya halicce su makhluqatun li rabbina ubangiji subhanahu wata'ala shine ubangijinmu shine halicce su minal adami daga babu babu su babu alamansu ubangiji subhanahu wataala ya halicce su malice wa dalla ya bace bat wa man asna alaiha bil qidam wanda yace a ai waɗannan halittan da kake gani gaba ɗaya dama akwai su lokacin bayyanan su ne yayi suka bayyana kenan yana nihin cewa ayyukan Allah gaba ɗaya dama an yi su an kare babu Allah baya yin wani abu a yanzu yana da duka abin da ka gani kawai a ajiye yake kawai bayyano shi na ake ko kuma bujiro shi ake a wannan hatta da hankali illahi ne ai ba zai yarda wannan ba mala ce makhluqatun li rabbina min al-adam duka daga babu ne nan da shekara 20 da suka wuce babu kai nan da shekara 30 da suka wuce babu kai daga baya ubangiji ya yi ka ba bayyana ba ne kai a dama a daga baya ubangiji ya halicce ka kenan min al'adam da babu shi sa Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr yace lam yakun shay'an mazkura wai bai zo wa dan adam ba wani lokaci na zamani wanda dan adam bai zama wani abun ambato ba yanzu misalin da shekara 80 da suka wuce wa ake ambatawa ana a cikin mu babu babu kowa ba a san ka ba ba a san za a yi ka ba babu kai babu alamar babu misalin ka amma kuma yanzu ga kanan shay'an mazkura ko ana ta ambata ka kuma za a zo a yi wani lokacin da hallau ba za ka zama to shay'an mazkur ba za a bance ka babu kai babu ambatan ka to kaga kenan makhluqatur li rabbina min al-adam anan muhammad al malam salihul fawzan yake cewa Allahu jalla wa ala bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi azaliyul qadimun laysa lahu bidaya Allah mai girma da buwaya da zatin shi da sunayen shi da sifofin shi ubangiji baya da farko wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla yana fada a cikin yahudu yake ma Allah yace antal awwal fa laysa qablaka shay'un Allah kai ne na farko wanda kahin kai ba komi kuma harkon da ba ta da harko subhanahu wa ta'ala to shi ne ma laice a wasa'irul ashiya'i ghairu zati wa ghairu mal asma'i wa sifati ma'ana wannan baitin na fari kenan yace makhluqatun Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halicce su saboda Allah ya ambaci cewa wa rabbuka yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Allah shi yake halittar abin da ya ga dama kenan ya halitta wasu a baya yana halittar wasu a yanzu kuma zai halitta wasu a gaba wa rabbuka yakhluqu yana halitta ma ya shawo abin da ya ga dama wa yakhtaru kuma da abin da ya zaba da haka la yazalu Allahu azza wa jalla yakhluqu wa yarzuqu Allah bai gushe ba yana yana halitta yana azurtawa yana kashewa yana rayawa yana gudanar da al'amura subhanahu wa ta'ala yakhtaru ma ya sha'u yana zaban abin da ya ga dama ya zaɓi wani ya zaɓi wacce ya zaɓi wani da kaza ya zaɓi wacce da kaza haka haka Allah yake aike shi wayu mayyizuhu ala ghairihi ya tantance kai ya raba ka da wani wanda ba kai ba hunaka makhluqatun mayyazaha Allahu ala ghairiha akwai halittu da dama wanda Allah ya halicce su kuma ya bambanta su akan wani halittan wanda ba su ba malace fal makhluqatu laysat sawa halittan Allah ba dukan suke ɗaya ba yake cewa misali اختار الله جل وعلا مكة والبيت الحرام على سائر المخلوقات الله يزابي لكن كعبة لمسلاتين مكة واختار الأنبياء الله يزابي أنبا ويافي في تاسو أكن سورة تلك الرسل كما أتكين أنبا ما ورسوسين وسو فضلنا بعضهم على بعض الله في في تاسو أكن وسو وحكا مما حكا أتكين بكي رايوا كوا دا إرين يند الله يقدر تامش زي رايوا idan dan adam ya fahimta ka sai ya huta a cikin rayuwa in kuma ya ƙi fahimta to ba zai huta ba kuma abinda Allah ya rubuta shi ne abinda zai tabbata shi yasa ai da suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ce ku tambaye su ahum yaqsimuna rahmatar rabbika wai alqur'ani da aka sabkar da annabta da aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wai me yasa ba a baiwa gida daga cikin manyan gidaje ba a cikin manyan alƙaryu guda biyu Allah ce a tambayo su su suke kasa suke kasafta rahamar Allah subhanahu wata'ala Allah ce mu muke yi da aka da ya gama bayani sai ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha zaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo sannan kuma su suna ga wannan mutumin ai mutum ne wanda ya fito daga gida wanda yake na talakawa mutum ne wanda uwayen shi ba masu mulki bane ba mutum ne wanda garin su yankin larabawa ba wani abu ne a lokacin yaya za a yi duk ga su farisa ga su rum ga su yaman ga su wane ne a zaɓo wanda daga cikin wannan gidajen kuma yatimul abwal um maraye ne mahaifiyar shi ta rasu mahaifiyar shi ya rasu a ce kawai shi zai zama annabi dai ba su ba Allah ce ku aji hankalin zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya dama daga cikin bayan shi ko ka yarda ko kanka yarda ka wahaltar da kanka ka wahaltar da rayuwarka kuma ga irin irin tuhuma da kake dora wa Allah subhanahu wataala saboda ba ran da mutum zai gamsu matukar ya dauki manhaji na ya yi kyashin wani ko ya hasada wani ko mi ya sa wani ya yi kaza mi ya sa ni ban yi ba ko mi ya sa wacce ta yi kaza ni ban yi ba subhanallah kana tuhuma Allah ne kenan kana kamar Allah bai iya ba ko kuma ba haka ya kamata ba ga abin da ya kamata da ka ubangiji ya khluqu ma ya sha'u wa yakhtar shi ke zaɓa abin da ya dama Allah fifita zamaninka wani zamani akan wani zamani wani wuri akan wani wuri kaga yanzu misali watan Ramadan Allah fifita shi akan sauran me sauran watanni daren Lailatul Qadr Allah fifita shi akan sauran dararruka gaba daya ga sanan abubuwa daban-daban wanda Allah ya fifita wani abu akan wani abu malai cewa ubangiji subhanahu wataala lalle yana halittar abin da ya ga dama kuma yana zaben abin da ya ga dama to bayan shi malai ce wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wa latirari ubangiji ubangijinmu yana halitta bi ikhtiyari tare da zabi abin da ya ga dama zai halitta sai ce min ghairi hajatin wala wala tirari ba tare da Allah yana buƙatuwa zuwa ga wannan halittan da yayi ba walattirari sannan ko ba tare da cewa ba an tilasta Allah ya yi kaza subhanahu wa ta'ala duk abin da kaga yana ba Allah ya ga dama ya kasance a haka nan shi ne malaka cewa wa rabbuna ya khluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin walattirari ubangiji yana halitta abin da ya ga dama sannan kuma ba tare da bukatuwa zuwa ga wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ba min ghairi hajatin ila al-khalqi Allah bai bukatuwa zuwa ga halitta وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إليه عز وجل mu halitta mu ne muke da bukata a wajen Allah Allah bai da bukata ko ta biye da mu ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ba halitta aljanni da adam ba sai dan su bauta gare ni bauta ga Allah ɗayan ta Allah a cikin bauta sai ce ma uridu minhum bir rizqi Allah ce banna bukatar wani arziki a wajen su wa ma uridu an yud'imun ba ina so su ciyar da ni bane ba sai ce inna Allah ku fasali cewa shi Allah huwar razzaq shine mai arzutawa zul quwwatil matin ma'abucin karhi kuma karhi tabbatacce to ubangiji subhanahu wataala baya bukatuwa zuwa ga kowa bai bukatuwa zuwa ga komi amma kowa da komi yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne talaka talakawa ku ne masu bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da muke da kai kawon da muke da abubuwan da muke duk a cikin arzikin ubangiji da muke fantabawa babu wani abu ɗaya namu yanzu jinka kawai in ya samu matsala shi kenan ka shiga dalala ganinka ko kuma a halshenka da kake amfani da shi wajen cin abinci halshe a mushi yanayi guda kawai duk abin da ka taba zahi za ka ji ko sanyi za ka ji ko misali duk abin da ka kai bakinka kawai yaji za ka ji kaɗi wallah ni'ima Allah tana da yawa komi za ka taba ka ji an yi shi yadda ya kamata kuma a cikin abin ma da tantancewa ta ƙarshe bi dikkatin tare da wata dikka ta musamman in ka taba ka ce yaji in ka taba ka ce sanyi in ka taba ka ce zahi ka ce zaki ka ce ɗabri ka ce tsami ka ce komi daban-daban ka duba wani irin kuma duka halitta ɗaya ce halishin nan ɗaya ne ba da yawa ba ne ba ubangiji gwani ne wajen halitta subhanahu wa ta'ala shi yasa bawa ya rika hango irin waɗannan ababen za su ƙara mashi imani ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan tsarin da yake cikin jikinka tsari ne yanzu misali misalin koda kawai da za ka bada da tace jininka da take yi a cikin kowane minti ɗaya ka duba mutumin da ya samu matsalar koda da rayuwar shi take yi sai an kai shi ana amfani da tanannuka na ruwa da jini na kirki mala ka a ce za a mishi wannan juyar amma kai ba kamasa ana yi ba kawai komi yana tafiya yadda ya yadda ake so kuma a haka kawai don ka rasa wata wani abin da bai taka kara karya ba ka rika tuhuma Allah subhanahu wataala ka rika kamar kai ba a maka komi ba wani ya bude baki ma ce duniya rakiya ya zo akwai wani malami malam shehu abba zari yake ba da labarin wani wasu abokai guda biyu sun hutu suka kai kusur shami hama an yi gidaje na alfarma da motoci na kecere ne sai da yake cewa da ka lamunin duniya da kawar rakiya muka zo ya ce ha rakiya ka zo sai dauke shi suka ta yi likita suka ta yi irjans ya ga mutane malam a cikin wani irin yanayi wani an kwaso shi ba hannu wani ba wane ne wani ba wane ne a jagalgari mutum bai iya tashi bai san me ake ciki ba wani yana cikin koma ya yi wata uku bai san me ake a duniya ba ya ce wannan komuna ina karaba shi in ka ce wancan rakiya muka zo muna ina aka raba wannan arzikin to wannan kuma muna ina aka raba shi ka gode ma Allah ni'imomin Allah akan ka busa lissafuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la tuhsuha baka iya ilga su yanzu ka karanci idan adam da abin da yake gani makaranta abin suna cewa wani bataliya ne wani tafki ne na ruwa wanda kusan kwayar idan a ciki ne yake ya salama da irin shi ne za ka iya tantance launi kaza da launi kaza da launi kaza ka duba gani yanzu idan nan ɗaya daga ka duba far za ka ce wannan riga fara ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne kuma kai tsaye ba tare da sai ana sakon yana wani baduwa ba ana ɗan samun jinkiri ana samun lantar kai tsaye abin zai rika zo maka wace irin hikima ce a cikin wannan halittar to ubangiji yana halitta abin da ya gada kuma bai bukata zuwa ga kowa bai so komin kowa bawa kawai ya tsaya ya ajiye hankali shi ya bauta ga Allah ya yi godiya aka maka ido ka kalli abin da ya kamata aka maka kunne ka saurari abin da ya kamata aka maka hankali ka yi amfani da shi cikin abin da zai ja maka yarda Allah dukiya aka baka ka sata inda Allah zai yarda kai aiki ka samu ka sa cikin abin da Allah zai yarda kai duk wata ni'ima da Allah tabbatar akan ka ka tabbatar da wannan ni'imar ka sa ta inda Allah ya yarda da ita wannan shi ne abin da ake bukata a wajenka Allah bai so komin ka sannan kuma manzala yake cewa a cikin wani hadisi hadisul qudusi Allah mai girma da buwa yake cewa ya bi na Adam lau an na awwala kuma wa akhira kuma wa insa kuma jinna mutanen duniya gaba daya duk daga wanda aka fara halitta har wanda za ta da kiyama a kansu da mutum da aljani kowa ya zo ya faɗi bukatun da yake da amin kaza a bani kaza a yi wane ne har a ƙara maka da abin da baka ma tambaya ba a ba kowa bukatar shi ubangiji ke cewa abinda za su ɗoka bai kai ka ɗoki allura ba ka sa ta a cikin muhitul atlasi misali wasu ya atlantic ka ɗoka ka tsoma ta ka hudu abinda ta ɗauko alluran nan mai ta ɗauko to kowa a biya mashi bukatar shi ko abinda allura ta ɗauko mu kai ba rikicin adam ne wai ke ga kamar duniya wani kayan gawas ne yake ta rikici ana yana ta haɗi ma Allah magana duka abin bai ta kara karya ba daka ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne talakawa zuwa ga Allah in ka rasa wallahi ba wanda isai baka kaga mutum in famin ce mai girma iyada arzikin akwai komin akwai mulkin akwai amma kuma ga wani abu a cikin rayuwarsu ya gagare sun kasa magani shi kawai da sallama istislam sai an yi duk abin da za an tahi ina ne an tahi ina ne an tahi ina do ina an komo an tsugunna mai badawan bai ga dama ya bada ba an ki ba a badawa ko ba inda za ku duk da mulkin ku da dangantakar ku da ilimin ku da tunanin ku da hangen nesan ku da duk abin da kuke takama kuna da shi na ni'ima idan Allah bai bada ba ku isa ku samu ba kuma in ɗayan ku ya tashi mutuwa ba za a fanshi rayuwar shi da rayuwar wani ba kawai mutuwa zai yi Turaka kowa yana bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma bukatuwa wanda la tu'addu wa la tuhsa. Sai Allah yake cewa wallahu shi wa Allah huwa shine al-ghani mawadaci, al-hamid abun godiya. Duk wanda ya san abin da yake yi, ya san girman Allah to zai ce alhamdulillah. Zai gode wa Allah, kuma godiya ga Allah wannan dilala ce waziha akan cewa kullum Allah zai kara maka. La in shakartum la azidannakum. Amma daga ka fara tuhumar Allah, ka riƙa wallahi kasuwan nan ta ƙi gaba wannan aikin komai wanda ci baya abin an nema an rasa an yi wane an yi kul alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a cikin dukkan yanayin da kake ciki Allah yana ganin ka bai mance ka ba yana sane da halin da kake ciki ka jure kai haƙuri in ma a nan gidan duniya Allah maka wani abin da buɗin da har kwakwalwarka ba ta taɓa hararo shi da tsammanin shi ba ko kuma Allah ya kyale ka a nan ka gama buguwa kana mutuwa shi ke nan wahala ta daga ta kare maka a mazala salatul mai ke cewa allah mai girma da buwa ya ambata cewa a cikin talakawa a cikin bayina akwai wanda talauci ne dace da su in kawai shi a talaka haka din kawai haka yi shi ne dace da shi kuma wannan allah ya nuwace shi da rahama fa saboda in ya wadata to baya jama'as akwai wanda shi kuma kudin ne ya cancanta da shi in ya zama talaka da allah ya kafurce to Allah ne wata shi da alheri sai a bar shi da wadata shi kuma wata a bar shi da talaucin duk abin da kaga Allah barka da shi haka nan ne daidai ne babu gyara a kai don kai baka sani ba baka hararo abin ba wannan baya nuni akan cewa abin da aka yi kuskure ne ka roƙi Allah baka miliyan uku a cikin kadarar da Allah ya maka zai zai dora maka cutar miliyan goma sai aka hana ka miliyan uku sai aka kare ka daga wancan cutar na miliyan goma wa ya ci riba to aka baka miliyan ɗinka uku kuma aka dora maka cutar miliyan goma kai kuma baka da ita baka da dalilin ta wahala ta same ka haka duk abin da Allah ya daidai ne malice fa huwa subhanahu wa ta'ala ghaniyun ubangiji mawadaci ne an khalqihi game da halittar shi gaba ɗayan su ghaniyun an samawati wal ard Allah wadatacce ne game da sammai da ƙasai bai buƙatar bai buƙatar su bai buƙatar komai a wajen su wal arshi haka Allah wadatacce ne game da al arshi wa anil makhluqati game da halittun ma gaba ɗaya lam yakhluqaha li hajatin Allah bai halicce su saboda su biya mushi wata bukata wa innama khalaqaha li masalihi ibadihi Allah ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci wane ne saboda abin da zai gyara su bayi su ji dadin bautawa Allah subhanahu wataala khalaqaha li hikmatin la la li hajatin Allah ya halicce su da wata hikima ba dan bukatuwa zuwa gare su ba malici lakinnahu lam yake cewa lakinnahum lam yakhluq lam yakhluqul khalqi sudan bayan ya gare ya kare bayani akan abin da ya shayi Allah wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wala idirari Allah yana halitta halittu zabi shine abin da yaga dama ne wani bari wani baki wani gajere wani talaka wani mai kudi wani mai mulki wani mai lahiya wani mara lahiya bi ikhtiyari haka Allah yaga dama min ghairi hajatin bai bukata zuwa gare mu wala idirari sannan ba wanda tilasta shi akan haka shi da bai sai ma ne ce lakinnahu lam yakhluqul khalqa sudan amma ku sani mu sani cewa ubangiji subhanahu wataala lam yakhluqul al-khalq sudan Allah bai halicci halittu ba haka nan kawai karazibi sudan yani min ghairi hikmatin Allah bai halicce mu ba haka nan kawai karazibi ba wani hikima a kama ata fi nassi malace kamar yadda ya riga ya zo a cikin nassi Allah bai halicce mu haka nan karazibi ba malace fatba'il huda ka bi abin da yake shirya ce ka huta maranka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayi saboda wata hikima mai girma ita ce su bauta wa Allah subhanahu wata'ala kuma zaman da ake gaba ɗaya zaman jarrabawa ne yadda ka san in ka taɓa jarrabawa da ake yi ka shiga ƙa'a ta imtihanar an tsare ka an baka lokaci ana jira ka rubuto abin da ka rubuto da shi za maka hukunci to haka rayuwar da muke a cikin duniya kama a cikin tsalle kake na examen kaga na harko akwai mudda ko sai a ce maka dire sai a ce maka awa hudu ko awa biyar ko awa uku to waɗannan awa guda hudu an san kare shi kenan an kare kai ma duniya akwai shekarun da Allah baka an san kare ka kare sannan abin da zaka rubuta a cikin takardarka ta jarraba wannan aikin da zaka aikata a cikin rayuwar shekarun da Allah ya kadarta maka zaka rayu abin da ka rubuta nan in dai za a yi tashihi za a yi za a yi wannan na kirki abinda kan rubutan nan shine zaka za maka hukunci akan shi in ka samu ka samu in baka samu baka samu ba haka rayuwarka abinda Allah ya dora maka aiki sallah azumi zakka qiyamul layl dayan ta Allah a cikin ibada dukkan wani aiki wanda yake dangi na bauta in ka yi su zaka ci nasara idan ko baka yi su ba ka fadi nafsu shay to Allah bai halice mu haka nan ba kawai saboda mutane su zo duniya kowa abin da ya gada ba ya zama to duniya da ka zo banda neman kuɗi baka da aiki banda karance-karance na abin da ya shahi boko bakar aiki banda lissahi-lissahi da tsara yadda za a ci duniya bakar lissahi baka da bakar tsari in ba wannan ba to wannan matsala ce a cikin rayuwarka Allah subhanahu wataala ya ja hankalin dukkan wani bawa nashi cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan Allah ce kuna tsammanin wai na halice ku ne haka nan kawai dan wargi dan wasa wa antum ilaina la turja'una ba kwa komawa zuwa gare mu Allah ce fata'ala Allahul malikul haq Allah ya ɗaukaka akan ya halicci wani abu ba tare da hikima ba da haka an halicce mu don mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine girgam ɗin lumwashin da muke yi a yanzu to kowa tambaye kan shi minai a cikin wannan bautar minai wajen gyara alaƙata da Allah wace irin kai kawo nai don in karanci addini in bauta wa Allah akan sani amma muna gani yanda in harakan neman duniya ne ba ma kasala bun ma kiwuya bun ma nuna mun gaji amma harkar da ya shahi neman lahirawa subhanallah yanzu inda wani zai buga ta yi karatun boko in aka ce a ran juma'a kawai zai zuwa wannan wajen ta zai bai iya ana so a fitini al'umma ana so a fitini mutane a hana araba su da Allah ko ko kuma ana so a ɗora mutane wahala kuna makamancin wannan amma sati zai kwana shidda yana zuwa yana zama ko aka bai jajin komi bal hasali ma in wani yara da za a ɗauki wanda zai kai su yana mai dosu duk ba hana ka ba kai wannan addinin ka bai hana ka ba amma kar ka manta abin da aka halicce ka dan shi kuma zuwa ga shi ne za ka tafi ita wannan duniya da kake tattalin ta karewa za ta yi tsayawa za ta yi ko kana so ko baka so wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a maida ku zuwa ga Allah kenan ba kai bane za a koma maida ka ne za a yi to wani tanadi kai wani shiri kai wani kimtsi kai wani irin guzuri ka ɗauka saboda zuwa wancan wajen wani irin karatu kai na abin da ya sha sanin Allah don ka bauta wa Allah akan ilimi annabi yusuf yana cewa saboda in bauta wa Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal mushrikina kai wani irin gudunmuwa kai annabin Allah zababbe daga cikin halittar Allah subhanahu wataala amma ga abin da yake ambatawa zai bauta wa Allah ne ala basiratin kai kuma bautan Allah ka gaba ɗaya ala jahalin ne kan jahilci ne abin da kaga dama kake yi aka ce maka kaza karatu ne kaza ilimi ne aya ta ce kaza hadisi ya ce kaza ka ce a ai wannan abin tunda muka tashi haka ake yi wallahi wannan yana nuni akan cewa kai baka dauki addini a bakin komai ba in harakar duniya za a yi daga an ce maka wannan mutumin ya karanci harakar kaza to za a rika kafa kafa ana bin shi ana bibiyar shi ana wane ne abin da ya faɗi shi za a yi ba ka bane ba yanzu likita in ka je baka magani ce ka kiyaye ɗaya da rana ɗaya da sahi sai ka zo ka rika sha duk bayan awa ɗaya canzawa ne ya hauka ce ko ba ka ba saboda ga abin da kai ka yarda za ka meka wuyanka ga wani wanda yake cikin halittar Allah akan cewa ga yadda za ka bi abubuwa kaza ta'alim kaza kaza za ka bi su amma ba ka yarda ba Allah ya ce maka ka bi ka bi a lokacin kake da tunani a lokacin kake da shawara a lokacin kake da ra'ayi a lokacin kake da ta cewa a'a mu mu tashi maka an yi haka ba to mutanen garin kuwa ce maka suna daga cikin masajin tashri a ina Allah ya ce ka bi yan garin ku a ina Allah ya ce abinda kuka saba kuna shi ne addini bal abinda kake hudi shi ne abinda Allah ta maimaitawa game da halin kahurai in aka annaba da Allah turan suka ce musu ku bar abinda uwayenku suke kai ku bauta wa Allah shi kadai sai ce a inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun haka muka ga uwayenmu suna yi to a ina aka ce ka bi uwayenka shi can annabi Yusuf da yace wattaba'tu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaqub duka su annabawa ne in babanka annabi ne sai ka ce eh babana yayi a ce lahiya ka ce babana annabi ne ka huta wannan hujja ce gamsassa haƙa wajen Allah amma banka ba annabi ba kuma ce ya aka yi ka ce ai kakannuna babanni na wala kakanninka da babanninka laisu minar islami fi shai ba yadda zai aka kawo hujja da su saboda ba hujja ba ne su a cikin addini amma ka ce babanka ya yi ko angonku sun yi ko wane ne abin al'amarin addini abu ne wanda dole mutum sai ya ba da kai shi ɗari bisa ɗari sil'atullahi ghaliya kayan cinikin Allah tsada gare shi ita ce gidan aljanna ba haka ba kawai saka ka zaka je ka shige ta dama akwai kalubale a hanya da tarka tarka kaga wani abu kaman bayyayiwa a ɗarbe ma abin da yake ba gaskiya ba ɗare mishi gindi kaga kamar shine gaskiya alhali ba shi bane gaskiya kowa zai yi shi in dai ba aya gare shi ba hadisi gare shi bai da magabata akai aikin banza yake yi ko manzala ya gama jan kunne akan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd amma duka wanda bai ishe ka ba kana ga a ya za a ce kaza bai da kyau ya za a ce to waye ce ai daga an ce kaza ba kyau sai ka sai ka sa hankalinka da kyau waye ya ce ba kyau Allah ya ce kaza a cikin Qur'ani manzala ya ce kaza a cikin hadisi shikenan in dai imani ne da gaske so ne kake ka bauta wa Allah Allah ya yarda da aikin ka yayi godiya game da aikin ka ya saka gidan aljanna to wannan shine abin da ya kamata ka rubuta shi amma ne kame kame a kaza ba addini bane a a turo wane ne daga bangare kaza a turo wane ne ai wani ma ya ce kaza su wani ma sun ce kaza yaushe a ina ka tsaya ka tsantsantar da zuciyarka ka bauta wa Allah kawai ka bauta wa Allah akan abin da tsakaninka da Allah ka gamsu cewa daidai ne kuma sha ba tunaninka za ka aiki da shi ba a abin da yake cikin Kur'ani da hadisi akan karantarwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini amma ka zo ka riga magana akan cewa ai ku ungon wane ne ku tunanin wane ne ka biya wa mutane ka ba su goyon baya abinda ka san ba haka nan bane ba ana ta rikici ana ta garrama yanzu waye taba rikici akan sallah guda biyar wa ya taba rikici akan azumin ramadana wa ya taba rikici akan sallar layya ko sallar azumi to don kai abinda kake kariya an ce ba haka nan bane ba kuma fakka da dalili kuma kana ce sai kai in bauta ne kake wa kake ma to bai ce ayi ba bai ce ayi ba da ka kabata ma kanka lokaci rayuwar da kake yi wasu ɗan luwa shi ne za ka yi zana ana ilgawa suna karewa an kare kawai duk wanda ka ba goyon baya ka ba su canfa ka nuna kuna tare ka bata ka aiwa ne ne duka ba wannan bane ba menene abin da aka yarda ya zama addini ka bauta wa Allah da shi in dai yardan Allah kake nema ba yardan mutane kake nema a abu kaza Allah ya tabbatar da shi me zai hana ka tabbatar da shi kai da ba bauta Allah kake ba ai umurtanka aka yi cewa ka bauta wa Allah sai aka ce bauta Allah na a kan kowa hoye abin da ya ga dama sai aka sabko alqur'ani a cikin shekara 23 ba a bar ƙur'ani haka nan ba aka biyo bayan shi aka aiko da manzo ya ma mutane bayanin abin da ƙur'anin ya kusa sai ka zo yau kawai wai ka ce kana son ka yi aikin lada kuma abin da ka ga dama za ka yi kama kanka adalci wallah ba kama kanka adalci da haka mutum ya nemi shirya kuma ubangiji bai halicce mutane ba haka nan kawai kara zubi an halicce mu don mu bauta kuma bautar na ita ma a ƙayyade take a kulle take kuma ga tarka tarka ga shedan yana nan yana bugawa ta kowane bangare mataki na farko ya za a yi saka kai shirka ga Allah ka sanya wa Allah kishiya a cikin ibada shi ne za ka ga mutum ya ce ya yi imani kuma za ka same shi yana sihiri yana tsubu yana wane ne shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bautan gumki yana ma wani sujada yana ma wani ruku'i yana shaho wani yana shaho a jikin shi da sunan ya samu albarka shi sa Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna ai da yawa ba za su ce sun yi imani da Allah ba sai ka same su suna shirka sai ka sami suna shirka ga Allah subhanahu wataala kuma shi ne abin da ke faruwa in shaidan ya ga ba mashiga ya yi ya yi kaƙin shirka sai ya sabko sai saka bid'a sai saka bid'a saboda ya san bid'a aikin banza ne amilatun nasi ba ne kawai anan za a tare wa qadimna ila ma amilu min amalin ne faj'alnahu haba'an mansura an yi aiki an gaji an sha wahala amma to wasaka babu wanda ya saka me dalilin ka akan aikin nan baka da dalili kaga ka ba kanka wahala kuma Allah ba zai gode ma wannan aikin naka ba banda haka hatsarin da yake cikin bid'a ɗan uwa kirkire da sunan addini za a mance da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rika kare na wani malami ma'amururi zaman mutane ba sa karatu kawai bi suke abinda malam wane ce kawai da shi zai aiki wallahi sai an waye gari ban san qur'ani ba ban san hadisi ba yanzu magana da ake ce an zo da sabon addini ko kuma a abu kaza sabo ne ba mu san shi ba me kai mutane zuwa ga wannan jahiltar alqur'anin da hadisan nan ai sana nan kuma su ne a cikin ɗakin kowa duk wanda zai karatu su ne a cikin ɗakin shi amma ga hadisi na amma an mance shi ba aiki da shi an wasa aiki da shi saboda me yasa mutane kowa sauki yake su busar lokacin da za su yi karatu su ta yi gona su ta yi kasuwanci su yi aikin su kawai su zamana a fada su ta tsaye gumi suna kwarmoto suna yi da mutane ba su karanta addini ba bai karanta hadisi ba da idan shi bai taba karanta hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam da idan shi dauki qur'ani ya izihi guda ko rabin izihi ko rubu'i bai taba yi ba a cikin rayuwar shi kuma sai a kafa gardama na addini da shi sai ai awanni ana bugawa to kai miye miye zaka ce kuma me kace da shi na kace ina bakka da komi haka mutum idan zai bauta wa Allah ka tsaya da gaske ka kai wasa Allah kawo ne kai kai baro ka addinin ka shine jarinka kar ka yarda wani maka wasa da jarinka idan ya ja ka Allah kiyaye akai abin da kame abin da ya ga dama kuka je kuka fasa kuka tayi lahira ba hu zan ci a sake dawowa ce a wallahi Allah ba mu gane ba ce kuma aka asabkar da Qur'ani aka aiko da manzo Allah ya daga hannun shi a hajjatul wada yana Allahumma hal ballagtu Allahumma fashhad dukkan ina kai zaka ce baka sani ba wani irin kai kawo kai yadda ka ba neman tuwo mahimmanci ba ka baiwa ilimin addini mahimmanci ba abincinka ne kasuwancinka ne sana'arka ce aikinka ne wanda duka ba kasala ba ƙasa a gwiwa ko ƙarhe uku na dare aka ce za a rika mutu aiki wala za ka rika zuwa wasu nan da shekaru kamar guda goma sha biyar suka wuce a wannan kwaltar da aka yi ta gabas 'yan satom suka yi wata kwanta wani wani magidanci da shi da matan shi tana samun matsala ita bai wa Allah tana da kokarin sallar asuba kuma duk asuba in yayi ta tada shi ka duba fa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum shi da zai tada ta ita take tada shi kuma an ta tada shi ta mata jaraba ya ta mata fada yan sai aka ɗauke shi aikin satan su kuma ƙarhe hudun da suke tashi za su wuta daga gari za su ce can kariya da inda suke aiki ƙarhe hudun dare daga ka ɗora minti biyu uku sun ɗai shi kenan kuma daga aiki kira ya ɓaci sai kuma iya negosiyan ta da Allah ki haƙuri dama bin fahimci juna ba ne ba wane ne wane ne kaga aikin shi ƙarhe uku hudu zai tashi saboda yana tsammanin abin da ya samu amma ya tashi ya bauta wa Allah a tada shi wasu ayi ba ma shi zai tashi ba a tada shi ga ruwan alwala ya tashi kawai alwala ta yi masallaci ya sallah minti goma sha biyar ko ashirin ya dawo in ma barcin zai ci gaba da barcin wannan ya gagare shi wannan yana nuni akan duniya dan adam idan bai hankali ba za ta zama to ta yi mahimmanci a cikin zuciyarka sama da ayoyin Allah sama da umarnin Allah sama da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama to in haraka ce ta rayuwa to baka da matsala kana iya yin komi kokari da jajirce mutun ya wuni a tsaye a cikin rana aka zaka bar sallar minti 10 sai rika fada ana ne ba a fitini mutane a cikin addinin su kuma makamancin wannan amma can me yasa ba fitine ka a cikin duniyar ka ba saboda ana mai kowa kana amsa kana badawa anan baka da kasala baka da matsala Allah kiyaye ubangiji subhanahu wataala yake cewa a wasu ayoyi na daban wa ma khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila Allah yace ba mu halici sammai da kasai ba da sama da kasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa na wannan tunkoson halittun na Allah Allah ce ba mu halice su ba batila haka kawai sakaka dan kawai a yi su kawai shi kenan a zo wannan ya kokowa wannan ya shaɗi wannan ta yi balo wannan ta yi wane ne wannan ta yi kasuwa wannan ta yi wajen aiki wannan ta yi wajen kwadago haka kawai a yi a watsi allah ce zalika zannun lazi na kafa dukkan mutumin da zai yi wannan tunanin an halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su haka ne kawai don banza allah ce wannan tunanin kafure ne fawailun azabar allah ta tabbata lillazi na kafaru game da nusul kafirta minan nari azaba ta wuta jahannama kaga tunanin banza ne mutum rika tunanin duniya kawai sannan Allah ke cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari yace la ayatin li ulil albab a cikin jujjuyawar dare da yini dare ya zo sahiya ta zo sanyi ya zo damuna ta zo zahi ya zo wane ne ya zo Allah yace la ayatin akwai abun lura amma ba ga kowa ba li ulil albab ga mutane masu hankali a kai tunaninka a yanzu shikenan damuna ta kare mun zo an zo kaka sannan kuma ga sanyi ya fara tunkaro ya haka ne kawai sai ka rika tuna sanyin bara an yi wane ne wane ne yanzu ba rika samu wani wasu abubuwa da za ka yi tare ne bakka tunanin cewa lokacin tahiya yake lokacin ka ne ka tsaya sannan kuma akwai hikimar Allah a cikin haka ka duba wa lokacin da za a zo ba iya zama sai an kunna fanka sai an yi waye mutane zahi ana shan ruwan sanyi ana wane ne ana jika rawani ana rubuwa amma kuma a zo wani lokacin da sai ka nemi burgo mai kabri za ka rubu saboda ka kare kanka daga wannan sanyin kai ka san akwai abu lura a cikin haka abin da can kake neman shi yanzu kuma gashi ya tun karo ka Allah a yanzu zahin kake so ka samu an aka shigo wuri mai gumi ma ce haɓa wannan wurin kudin daɗi wallahi gumi rizki na shigo to wannan akwai ayatin li ulil albab Allah ce akwai abun lura amma ga masu tunani wannan bai da tunani kawai zai daga adi jiddan kawai ai an saba ana yi zahi ya zo sanyi ya zo damuna ta zo haka nan ne kawai damuna ta zo mai shibka sanyi ya zo ayi wane ne zahi ya zo ayi wane ne Allah yake cewa allazina yazkuru Allah qiyaman waɗannan ulul albab din su wane ne allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda su ne masu ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwa wa qu'udan a halin zama wa ala junubihim a halin suna kwance ma ambatan Allah suke yi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar manzala ke cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kalmomi guda biyu tallin tal Allah yana son su suna da yauni in aka dora saman abun awanka a gobe kiyama Allah yana son waɗannan kalmomi sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim wannan zikiri ne ambatan Allah ne zamanto halshenka yana maimaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kana san abun hawa ko kana cikin wani abubuwa na ayyuka wani abu makamancin wannan kana cikin wani aiki ne kana cikin maimakin kai wasu surutai na banza da danne danne salulan da babu gaira babu dalili yanzu lokutan da muke danna salula mu kasa su kashi goma mu dauki kashi ɗaya mu dauki ushuri ɗaya kadai a ce za mu rika ambatan Allah a cikin wannan ɗayan na cikin goma wallahi mun rabauta tu ya jona ya kawa ido akan sallah sai awa biyu awa uku yana danna waya to mutum ya rika ambatan Allah halin waɗannan masu tunani su ne masu ambatan Allah a tsaye a zaune a kwance wa ya tafakkaru fi khalqi samawati wal ardi ko suna tunani a cikin halittun da Allah a cikin sammai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci waɗannan abu ba haka nan kawai saka ka subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wutar jahannama Allah kare mu daga shine ma'ana abinda malik ya ce lakinnahu lam yakhluq il khalqa sudan Allah subhanahu wataala bai halitta halittu ba haka nan kawai sakaka haka nan karazibe Allah ya halicce su saboda wata wani, wani aiki mai girma wanda wannan aiki kuma shine abin da yake jiran kowanne ɗaya daga cikin mu karka bari mintin ka ɗaya ya wuce a cikin rayuwa a cikin abin da ba neman yardan Allah bane ba wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan mutum mai hankali malaka ta hadhihi al-makhluqat duk wani abin da ka sani na halitta da Allah halittun da Allah a cikin ruwa sun lullumka waɗanda suke saman sarari ruwan nan shine kusan kashi 75 a cikin 100 sararin bai wuce ba kashi 25 wannan abin da abin da muke gani wa duka bai wuce 25 sauran duka ruwa ne kuma halittun Allah suna nan a tsatsage wannan duka yana maka nuni akan girman Allah subhanahu wataala yana maka nuni akan cewa Allah ya hore waɗannan abubuwa saboda ka samu yanayi ne da ta cewa zaka iya bautawa Allah mai girma da buwaya mali ce kama a tafin nassi kama yadda haka ya zo a cikin nassin alkurani ga su ayoyin ta karantawa mali ce fatba'il huda ka bi abin da yake shirya ne sai ka huta maranta mali ce summa aidan allahu khalaqa hadhihi al-makhluqat wa awjadaha allah ya halicci waɗannan halittu ya samar da su litadulla ala al-yawmil akhir dan su yi nuni akan rana na ƙarshe shine ranar lahira ya ce allazi khalaqa hadhihi al-makhluqat wa abda'aha min adamin wanda ya halicci waɗannan halittu ya samar da su ya kirkire su daga babu alaysa biqadirin ala i'adati al-khalqi wa ba'thihim yawm al-qiyamati shin ba shi bane mai iko akan ya halitta ya saki halittan ya maimaita halittan waɗannan bayi kuma ya tayar da su a gobe kiyama wannan shi ne abu mai sauki akan wajen Allah subhanahu wataala kai da babu kai aka yi ka ina ga in ka mutu kuma a tayar da kai abu mai sauki shi ne abinda kahoran da suka ta wahaltar da kansu suka ta annaban da Allah ya turo musu suka ce a iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usu in muka mutu muka rididdige muka kumbura muka hoshe muka zama kashi shi za a sake tayar da mu haba kuma Allah ce ba wannan ba wadi musu kul innal awwalina wal akhirin da ma na harkonku da na ƙarshen gaba ɗaya suka zo a tsakiya lama ba su na za a tayar da su gaba ɗaya a ranar tashin kiyama kowa ya zo ba ma ku ba waɗanda aka halitta a baya wanda kuke gani tarihin kaza da tarihin kaza duka sai an mero su kuma abu bayan an kirkire shi ya lalace a maimaita shi abu mai sauki da aka ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayan nan kuma zai sake halittansu zai sake maimaita su sun man nufi hafihi ukura fa'iza hun ƙiyamun yanzu daga an yi busa a cikin ƙaho fa'iza hun ƙiyamun za ga mutane a tsatsaye yanzu na sana dubin juna daga nan kuma za a tahi zuwa ga al'ardul mahshar a inda za a zo a auna ayyukan mutane a yi hisabi a yi sakamako imma ilal jannati wa imma ilal nar wannan kuma shi kenan daga an yi wannan an ƙari daga an yi shi an rage an ƙari daga mutum ya rika tuna wancan rana ka rika tuna wancan lokacin kuma tabbas zai zo mutuwa ce tana nan tana ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗaya sannan maliki ce bayan haka nan Allah zai sakanta wa kowa da abin da ya aikata fa innahum ya'maluna fi hadhihi dunya abin da yake wajibi akan mu anan mu yi aiki a nan gidan duniya daga zaka samu mutane fa ba'dhum wasu daga cikin su ya'malu bil kufri wani kafirci kafirci zai aikata wal ma'asi wani saban Allah sa a gaba ko da musulmin ne wal fisq wani fasiki ne wa ba'dhum ya'malu bil istiqamati wani kuma zai tsaya da gaske ya bauta wa Allah subhanahu wataala neman yardan Allah kawai yake yi ya mutu na jami'a da wanda ya kafircin da wanda ya fasikancin da wanda ya saban Allah da wanda ya imanin ba ho wanda mutuwa za ta raga mashi ba karami ba babba ba yaro ba wannan ba mace ba namiji kowa zai ta yi idan aka sai kuma gobe kiyama za a tayar da mutane sai sakamako to wannan sakamakon shi ne Allah yake cewa kafirai haba afa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun wai ku yanzu mutumin da yake sallah yake azumi yake ɗayan da Allah ya tsaya kyau akan sunna za mu sanya shi ɗaya da mutumin da mujrimi ne abin da ya ga dama yake aikatawa fasiki ne ko kahuri ne ko kuma yana aikata bidiyoyin shi da ya ga dama Allah ce ya kuke irin wannan hukuncin ya zai zama to ɗaya da mutumin da yake tsaye akan addini da istiqama da mutumin da yake aikata abin da ya ga dama ba mu zama to ɗaya ba kamar yadda sama daban take da ƙasa haka mai imani daban yake da mutumin da yake kahuri ne Allah zai sakamako aka yi sakamakon nan kuma za a sakanta wa mutum da abin da ya aikata a nan gidan duniya aljaza'u ya kunu min jinsil amal aikin da ka aikata shi ne za ka gani yanda in ka ɗauki sungumi aka yi ruwa ka ta yi gona ka kashe ka hatsi ba za ka je ba gaba ɗaya ka gani iya hoto ko ka ga gujiya ta hoto ko ka ga wannan wake ya hoto hatsin da ka shifka shi ne za ka gani aikin da ka aikata a nan gidan duniya shi ne za ka gani a cikin gabaninka shi ne za ka gani a gobe kiyama ko ya zama to sababin gidan aljanna ko ya zama to sababi na gidan wuta shi ne malaki cewa wannan shi ne abinda zai faru ubangiji ya halice mu sannan kuma abinda zai biyu ba kenan sai ce af'aluna makhluqatun lillahi lakinnaha kasbul lana ya lahi af'aluna ayyukan mu da muke aikatawa yace makhluqatun lillahi Allah ne halice su Allah tabbatar da haka cewa Allahu Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komi ya ƙara da cewa kuma wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da abinda kuke aikatawa gaba ɗayan ku Allah halicce ku to yanzu anan tarkatarka da za ta biyo baya kenan tunda dai kai Allah halicce ka aikin da kake aikatawa in na kirki ne in na banza da shi ma Allah halicce shi shi kenan kenan ka sha a shine malice lakinna sai dai kuma ayyukan da za mu aikata kasbun mu ne za mu tsorutan makawunan mu ne za mu tabbatar makan wannan aikin lana a gare mu wannan aikin da za mu aikata ya lahi ya kai wanda kake rafkanan ne karka rafkana ka ce a shi ke na ai su mashirkai suke cewa suka ce inda Allah ya ga dama ma a shirkna wala aba'una da mu gumi shirka ba uwayenmu ma da ba su shirka ba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da za fa'abawahu yi hauwi da ni au masira ne au najis mahaifan shi au majisa ne su za su kai matakin da ko ya zama to su mera shi addinin yahudanci ko kaza ko kaza sannan kuma da can wancan da yake cewa za a haɗa halittar mutum a cikin cikin mahaifiyar shi za a rubuta imma ɗan aljanna ne imma ɗan wuta ne sahabbai suka ce ya ma'aikin allah ne kuma me sa za mu aiki tun daga an riga an gani dole hanyar a duniya ya yi ta wacce hanyar ko kuma an riga an rubuta to wannan wannan gaba insha Allah ta'ala sai zama to matashi karatu a sati mai zawa kenan za mu tashi matashi na baiti na 62 insha Allah sannan kuma mu ga irin ayyukan da Allah ya halitta shin da yana da mafaka da kama hujja da ta ai haka Allah ya ga dama shikenan an wuce wajen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum